اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى على محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جاد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها كل لما الآيات عند الله وما يشعركم ألا إذا جاءت لا يؤمنون ويقلب عودتهم وأوتارهم كما لم يؤمن به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء وأقسموا بالله جعل أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن به إنما الآيات عند الله وما يشركم إذا أنها إذا جاء لا يؤمنون وأسلموا كافرا مكة سنن سيد الله جاء إيمانه حقيقة وقلنس فيها أتكين رسول لئن جاءتهم آية suna cewa wallahi in aya ya zo masu da min maksarahu daga abin da suka nema la yu'minun biha za su ba da gaskiya da ita wallahu ka ce musu innamal ayatu ya kayoyi inda Allah yana wajen Allah ne yanziluha kama ya sha yana saukar da ita yadda ya so innama ana nazirun iyaka ni mai gargadi ne wa ma yashrukum yudrikum mai sanar da ku bi imanihim idza jaa idan ta zo ai antum la tadruna zalika inna idza jaa in ta zo la yu'minuna ba su ba da gaskiya lima sabaka saboda amin ne rigaya fi ilmi a cikin sanina dalilin saukan aya ƙuraishiyawa ne suka zo kafirai suka ce ya muhammad kana ba mu labari cewa annai musa yana da sanda yakan biyi dutse a samu idon ruwa goma sha biyu ka ba mu labari annabi isa yana raya matattu to ka kawo mana aya da za mu gaskata kan mu ba da gaskiya da kai irin wancan yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna son haka suka ce eh to me kuke so in yi mako suka ce ka mai da mana dutsen safa ya zama zinare sannan ka tada matattunmu mu tambaye su labarin ka gaskiya ne abin da kake bada ko banna sannan ka gwada mana mala'iku su ce da kai manzon Allah ne wallahi in ka yi haka za mu gaskata ka manzon Allah ce za ku gaskata ni suka ce wallahi dakkan mu za mu be ku manzo Allah yana sauraro musulmai suka ce ya rasulullahi da an yi hakan da yayi ka roki Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo masu waɗannan abubuwan da suke faɗa nan su ba Allah ya ce a ba zan kawo ba ya aiko Jibril ya ce ya rasulullahi abin da suka nema nan in kana so zan mai da dutsen saba zinari amma fa in ba su gaskata ka ba azaba idan ka so ba su hanyar mai wanda Allah ya kaddara tuba ya tuba idan ko a so kake in kawo abin da suke da zan kawo amma da sun saba ba halaka ne gaba ɗaya zabi ɗaya maza Allah ce a basu dai su tuba shi na Allah ke cewa ma ya jiri ka ba abin ba ka sani ba ni a sanin Allah na tuntuni idan ayan ta zo abin da suke nema za su ba da gaskiya ji a aya daga Allah ne idan sun zo ba za su ba da gaskiya ba a sani na ubangiji kuma in ba ba da gaskiya ba ni san kawo azaba wa bi qira'atin bi ta idza ja'at la tu'minuna ba su ba da gaskiya bi ukhra billahi anna ma'ana la'alla ay ay aw ma'mulatun bi ma'ana la'alla ma'anan ko wata kila ne ma qablakum wa nuqallibu afidatuhum mu muke jujjuya zuciyoyinsu na wani quluban wa anil haqi mu juya zuciyarsu gabanin gaskiya suna gani ba za su iya ba da gaskiya da shi ba wala ya famu ba ba su fahimta wa absarawa muna juyar da gane ganen su ko sun ga gaskiya fala yi suru na hu ba su gane shi fala yi wani ba su ba da gaskiya kama lam yu'minu bihi kamar yadda ba su ba da gaskiya da shi ba bima wanzila min al-ayati abin da aka saukar na ayoyi awwala marratin farkon mayawa wa nazarahum muna barin su fi dubyani wa a cikin wuce iyakansu ya mahona suna kaiwa da komowa da dimuwa walau anna نعم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وأشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا يؤمنون إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة Allah ce ba ma dutsen sa ba da suka ce a mai da shi dutse ba a mai da shi zinari ba wallahi ko da mun saukar musu da mala'iku wa kallamahumul mauta yayi magana da mat- matattu suka tashi suka yi magana da su kamar sarahu wa shanna muka tara alaihim akan su kullu shay'in dukkan komai kubula gaba daya jama'a jama'a ko kibalan su fuskance su bilan matani jamu qabilin ay faujan faujan jama'a jama'a wa bi kasril kafi kibalan ay muayyanatan suka ga mala'ikun ba shaidu suka shaida misali da gaskiyanka ma kanu li yu'minu ba za su ba da gaskiya ba fi ilmi ma sabaka saboda amin da ya rigaya a cikin sanin Allah illa lakin an yasha Allah sai dai Allah ya so imanin imanin su bai yuminin su ba da gaskiya walakin na aksarun amma yawancin su ya jahaluna suna jahilta نعم shi ko masu cewa a kawo mala'ikun nan masu izgili ne da qur'ani mutum biyar daga qurayshiyawa ana ce ma daya aswad ibn ablegos da aswadun ibn qalib da haris da asim ibn wa'il da abu jahl ibn hisham suka taru wajen manzon Allah suka ce ya manzon ya Muhammadu gwada mana mala'iku in kana so mu gaskata ka gwada mana mala'iku mu tambaye su idan ka gwada mana mala'ikun ma to ka zo ma da Allah mu ganshi mu tambaye shi ya gaskata ka ko kuma ka raya mana wani kusayi mun kiramin jaddi kakanmu na farko mu tambaye shi kana da gaskiya ko ba gaskiya shine Allah subhanahu wataala ya ce saukar da mala'iku ba zai mana wuya ba sannan mu raya waɗannan kuke so ku raya ba zai mana wuya ba amma fa ni a sani na Allah ba za ku ba da gaskiya ba kowane irin aya sau da haka wanda Allah ya shirye shirye shiryayye wanda bai shirya ba ba zai shirya ba ba haka ba ga waɗanda ruga annabi da mu'jizozin da kawai Allah ya rufe zuciyarsu ba su gan shi ba ba annabi so gani ba marayan gidan Abu Talib so gani da sun ga annabtar annabi kamar yadda mu'mini so gani ai da sun yi imani amma kullum suna kallon shi ba dan marayan nan na gidan Abu Jahal- ba Abu Abu Talib bane dan marayan nan Allah ke cewa annabi karka damu duk ayin da suka nema ba zan ka ba don na kira ka annabi rahama نعم su wadancan na gabanka in sun nemi aya aya kawo ma ka yi halakarwa ne ke kai ko bai yi alkawarin halaka a lokacin ka ba walakin aksarun la ya jalun wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan sai aka shiga ba annabi hakuri karka damu da abokin gaba ko na annabi ma mun sanya mishi abokin gaba kama ja'alna haula ya da kamar yadda muka mai da waɗannan abokan gabanka wa bidar min hushe ya dina li insu wal jinni akwai shaidanu na mutane da aljannu yuhi ba zuhun ila balin sashin su yana wahayi ma'ana yana sa wasu washi zuwa sashi zuwa bal qawli abin kawata wannan ce mun mawahu min albalin na balla gururan don ruri nurudi ayil ya guruhu don su ruɗe su walau sha Allah rabbuka la Allah ubangijinka ya so ma falu da ba su aikata ba ayil ha'ul mazkur wannan abin da suke jefa mutane na wahami da Allah bai ga dama ba zai yi ba saboda haka zarafin dail kufara kabar kafirai wa ma yaftaruna da abin da suke ƙarya min al na kafirci wa gairi da waninsa نعم min ma zan yi na lamun daga abin da aka kawata musu wa haza wannan maganan da aka ce kyale su qabla al-amri bil qitali kamin Allah ya kore su su yaƙe yaƙe su ne نعم ولتشقي إليه أهلة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليربه وليقترفوا وهم مقترفون أفغير الله أوجي حكم وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك وذاك فلا تكونن من الممترين
ولتبقى إلي أبيدة الذين لا يؤمنون domin zuciyoyin waɗanda ba su ba da gaskiya su karkata zuwa wajen ruɗin nan a yi tamirin ilaihi a zuhra abin ƙawatawa wani yarlo don su yarda da shi wani ya tsaribu don su yi kasabin makon muktaribu na abin da suke karya na zunubi faiwa kabuwa yi musu hukuma alayya kansa wannan kenan sai suka shiga wani magana kuma suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam tun da haka bai yiwu ba ya ɗauko wani mutum ya sa alkali tsakanin su mana ya yi hukunci ya tabbatar da mai gaskiya da mara gaskiya mana ahlul kitabi suke nufi akwai yahudawa akwai a taura a wajensu nasara akwai linjira a wajensu wai su zo su gaya musu annabi ne ke da gaskiya tunda suna da littafi ko su ke da gaskiya lamma dalabu min annabi sallallahu alaihi wasallam sun nema daga annabi an yi jira bainahu wa bainahu hakaman ya sa wani alkali a tsakaninsu shi alkalin nan in ya zo ya faɗi mai gaskiya don su ahlul kitabi ne a ba ghairar Allah ya abgi rabba annabi sallallahu alaihi wasallam wai Allah bai isa ba Allah bai isa ba ya Allah subhanahu wa ta'ala ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhiru ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida to Allah bai sai zama mai alkali mai hukunci ba na nemi wani ƙariyan mai hukunci bai ni wa bai na ku tsakani na da ku sannan Allah nan wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba shine ya saukar da littafin alqur'ani akan ku alqur'ani na mufassalan mubayyanan fi alhaq min albadi duk abin da yake gaskiya alqur'ani ya bayyana abin da yake barna ma ya bayyana to Allah kuma ya saukar da Qur'anin zancen Allah ne ya za a kira wani kuma a ce zo ya zama alkali ba Allah ba walladina ataina umul kitaba wadanda kuke so a kira din ma akwai mutanen kirki akwai na banza a ciki su ne yahudu wa sun shaida kamar Abdullahi bin Salam ai ma yahude ne amma da ya ga annabi Muhammadu ya ce wallahi shi ne ba abun da daura ya rage a sifansa to in kuna neman shaida wannan bai isa ba Allah ya gaya masu cewa ya rubuna wa kama ya rubuna abu na awon wallan jawon ma arafu kafa rubi abin da suka sani ne ya zo mun suka mutunce masa amma shi da ya zo ya ce wallahi da na ga annabi muhammadu na san shi fiye da matar da ta haifi mun ɗan da aka haifa a gidana dan ban san abu cikun da ya shiga a ɗana ba amma wannan komi na annabi ya bayyana a cikin ataura wannan bai isa shaida ba sai a kawo da shaida ya lamu da su abdullahi ibn salamun nan sun san annahu alqur'ani munzalun ko munazzalun abin saukarwa ne bi tahbibi wa tajdidi munazzalun min rabbika daga ubangijinka min haƙi da gaskiya fala takunanna min almumtarin karka kasance cikin masu shakka fiya cikin sa almurad abin nufi at-taqrir lil kuffar tabbatar makafirai annahu cewa alqur'anin nan da annabi Muhammadu haƙon gaskiya ne wa tammat kalimatu rabbika wa tammat kalimatu rabbika sirqan wa adla la mubaddila kalimati wa huwa samiul alim wa in tudaka saban fil ladin yuluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa innahum illa yakhrusun wa tammat kalimatu rabbika kalmomin Ubangijinka ya cika bilakan da hukunce-hukunce wal mawa'ili da abubuwan da ya alkawari sai da kanuwa adalan gaskiya da adalci la mubaddila li kalimatihi ba mai canza kalmomin Allah mai naqasin da tawaya aw khalfin ko sabawa wa huwa samiu Allah shine mai ji lima yuqalu ga abin da ake faɗa العليم مثني بما يفعل دا بنا شيء كتاوا وإن تدي أكثر من في العلم يا رسول الله إن كم ما في يوم وند سكيتين كسانا كافري يدلوك ذا سقدك عن سبيل الله قبل الدين الله إما يتبعون إلا الظن ba sa bin komai sai zato fi mujalati ma cikin sa jayyan su laka gare ka bi amrul maitata suka zo wajen manzon Allah sababin ayin ke suka ce annabi ka ba mu labari a koyayen ta mutuwa ya kashe ta sai ce Allah ya kashe ta ce to Allah ya kashe ta ka yadda to ya kuke riya cewa abin da ta mutu Allah ya kashe ta halam haram ne sai wanda kai ka kashe da kanka ka riya cewa abin da ka kashe da kai da sabon ka halal ne amma abin da kare da shawo wato na farauta halal ne amma abin da Allah ya kashe haramun ne wani irin ibada ne na ku haka shi ya ce kar ka bi waɗannan banzaye in ka bi mafi yawa za su banda kai da hujja batacce na kalu ma qatallallahu haq suka ce ayi abin da Allah ya kashe a haƙo ya fi cancanta an ta kulu ku ci shi min ma katantun fiye da abin da kuka ci wa in ma kun ya harson su ba zama wasu suna ƙarya fi zalika cikin wancanan ka inna rabbaka inna rabbaka wa alamu bil man yadullu an sabili wa huwa alamu bil mutadin fakulu mimma dhikra smullahi alaykum alaykum alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر رب الله عليه وقد وصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين
Allah subhanahu wa ta'ala cewa in ma kharsun inna rabbaka ubangijinka huwa alamu shi masani ne man yadilla wanda ya bace an sabili gabanin tabarkinsa وهو أعلم شيء مثلي بالمهتدين لو أن يشريا فيجازي كل منهم zai saka ma kowa daga cikinsu saboda haka ya rasu Allah karka ji zancen banzan nan cewa abinda Allah ya kashe shi ya cancanta ka ci naku ne bai cancanta ba to Allah ya baku dama ba kulu ku ci mimma zikra smullahi alaihi daga abinda dabban da aka yanka aka ambaci sunan Allah ai zubiya ala ismihi in kuntum bi ayatihi mu'minin in kun kasance masu imani da Allah subhanahu wataala da ayoyinsa shine aka yi sabani a cikin neman ambaton Allah wajen yanka a wajen yamma malika ce dole ne a yanka da sunan Allah dole ne shi ko amma ambace shi bismillah imamu shafi ya ce a sunna ne sai aka yi itibakin cewa to idan ma aka yanka aka manta ba musulmi ya zo yanka saboda sauri sai ya manta bai ce bismillah ba yi ka nan aci ai aci shi dai yanka ai niyan ya nusi ba ha aka lizzaki ya ya yi niyan halatta neman cin wannan abu da sunan Allah in ya faɗa imam malik ya ce wajibi ne imam shafi ya ce sunna ne ya ce amma ya manta bai faɗa ba ita ce ai musulmi ne wa ma lakum me ya zame ku Allah ta kulu ba za ku ci ba mimma zikira smullahi alaihi daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa min zaba'ihi na yanke yanke wa qad fussila hakika an rarrabe maku bil ba'i bil bina'i lil maf'ul wa ququ wal fa'il wa qad fassala hakika Allah ya rarrabe lakum gare ku ma qurrima alaikum abin da aka haramta muku Allah bai boye ba manzon Allah ma ya ce al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun Allah kuma ya gaya muku a sarari huduman alaikum na mai tatuwa damu wa lamun yanzu yana zuwa karshen aya. Illa matsalatun alai a ta da abin da aka bukatar da ku zuwa gare shi. Fa huwa ailan halalun shi halal ne na kun gare ku alma'ana la mani alakum min akali ma zikira ba abin da zai hana ku ci abin da aka yanka da sunan Allah. Wa kar bayyana lakum min haram Allah ya bayyana muku abin haramtawa aka duhucin sa. wa za wannan laisa minu baya cikinsa wa inna kasiran haqiqa yawanci la yudilluna bi awaihim ko la yudilluna ko la yudilluna suna bacewa da son zuciyarsu ko suna batar da waɗansu bima ta hawahu anfusuhum da abin da rayukan suke so min talilil maitati na halatta matacciya wa ghairiha da waninta bi ghairi ilmin ba tare da sani ya atamiduna hu da suke dogara da shi ba zalika fi zalika cikin wancanan ka hunna rabbaka hakika ubangijinka huwa alamu shine masani bil mutadin da masu shigi al mutajawizin al halal ila al haram masu keta da halal suna gani su koma haram wazarum
وضرب ظاهر الاسم وباطنه إن الذين يكسبون الاسم سيجدون ما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما ذكر من الله عليهم وإنه لفسق وإن الشياطين يجرون إلى أوليائهم ليجادلوكم ويقاتموهم إنكم لمشركون
وذروا واتركوا ظاهر الاسم gobar abin da yake ɗauka ɗaukan zunubi na sarari wa baɗinahu da wanda yake boye alaniyatahu wa sirrahu wal ismu anan kila an ce zina shine yace ku bar shi wa kila an ce kullu muwasiyatin duk sabon Allah ma ku bar shi shine ismu innal ladina yasmuna al isma haqiqa wanda suke kasami suke aikata zunubi sai zauna da sannu za a yi masu sakamako fil akhirati a lahira bima kanu da abin da so kasance yaktubuna suna kasabi wala takulu karkushi mimma lam yuzkar ismallah alai daga abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba bi amma ta ya mutu ya zama mushe Allah ya haramta a ce bi amma ta auzu biya ko aka yanka ala ismin ghairihi bisa sunan wani Allah wa illa idan ba haka ba فما ذبحه المسلم أبن مسلمي ينكا ولو لم يسمي فيه كودا بيتي بسم الله وعمدا لغنكا أو نسيانا كودا من توا فهو حلال حلال ابن عباس يا فديش وعليه شافعي إمام الشافعي ينا كان ساسبو دا مسلم تنياتا شكومي وإنه أي الأكل شي منه لغا موشي لفسكم فتاني قبل الداء خروجا عما يهل وإن الشياطين حقيقة شيطانو ليوفون سناسا وسواسي إلى أولياء يزوى متاننس كافري لجادلوا النفس جاهية نسو في تعليل الميتة أهل تمتج وإن أدعتموهم إذا كن بيس فيه أشينسا إنكم حقيقة كون مشركون كون زما مشركين كمانكم
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلهم في الظلمات ليس بخارج منها كذلك دينا للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية نكابر عن مجرمها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ونزل آية لذا كرنت آية سوقني أكام أبو جهل وغيره دوننسا abawa man kana mayitan shin yanzu wanda ya kasance matacce da kafirci kullum Allah zai kira mai kafiri sai ce matacce fa ayana wa muka raya shi da shari'a wa ja'alna lahu nuran muka sanya haske a cikin sa yamshi yana tafiya fi a cikin hasken nan fil nasi a cikin mutane ya tawassar bi la yana ganin gaskiya min gairi daga wannan sa shine imani zai zamo kaman masaluhu kaman wanda misalinsa misali zahiratun ai kaman huwa kaman wanda yake shi fi zulmati a cikin duhunnin kafirci laisa bi kharijin ba zai fita mina daga ita wawar kafiru shine kafiri la ba za su magaskiya ba sababin saukan wannan abu ya sauka ne akan abu jali da hamza abu jali yana wucewa ba wanda yake annabi kamar Abu Jali manzo Allah sana yana cewa kowace al'umma tana da fir'auna fir'auna na Abu Jali zai wuce gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga annabi shikenan sai ya dauki abu ya jefa annabi da shi to wannan abun ya ba Hamza haushi da Hamza ya dawo aka ba shi labari manzo Allah yana zaune kawai Abu Jali ya je ɗebo kayan ciki tumi ya watsa ma annabi sai Hamza ya tashi ya dawo da farauta a hannunsa akwai baka shi kuma lokacin mai musulunta ba sai ya fusata sai zo abu jali yana dukansa da baka na yana cewa ya kawai mutum yana zaune za ka zo me ya ce maka ina ruwanka da shi kaga mutumin banza mutumin wafi mutumin banza kai dai baka da kirki to yana gaya masa haka ya fusata sai abu jali kuma yana ganin ai shi ma dan uwansa ne ba mumine ba yana kankan da kai sai haba haba baka ga abin da ya kama na ba a baya ala ya mai da mu sabohai ya zage allolinmu ya saba ma iyayenmu sai hamza nan take buge ce waye fi wauta kaman ku waye mahaukaci kaman ku mutumin da ya sassako dutse ya zo yana bauta mawa ku ce wai shine mahaukaci kai kai ni ma ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah an ce shine farkon wanda ya fara kai magi a musulunci an ce wata rana ya zara sayyidina balima tana karamin shi abuja ne ya mare ta Hamid ya zo ya wuce don Allah da ganin kyan addini haka shi ma wani ya gani da mole su abu man zuge na lahu zuwa mali fara'a wa sanan kama na mana billah yadda kake ganin addini shine abin da kake so shine kake so ka mutu akai wani ma arne shi kuma can abin da yake gani kenan ala kulli hali shi na fatan ya mutu a can abin da aka kawata masa kenan an kawata masa kaburci an kawata shan giya da zina da sauransu kai ko an kawata maka mu imani da son Allah da son manzon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba zai yi daidai ba an kawata masa hamza imani shi ko an kawata masa kaburci wa kazalika hakanan kama ja'alna fusaqa makkata kamar yadda muka sanya fasikan makka a kabiraha manyan gari ne ja'alna muka sanya fi kulle ƙaryatin a kowane alƙarya a kabiran mujimiha manya-manyan jebabbun garin duk inda ka ga an aiko annabi waɗanda za su ba da bin su za ga kaskantattu ne na baya-baya su ko na sama-saman za ga su ne manyan mujirmai ɗin su a tunaninsu ai su ne waɗanda in ma Allah zai aiko Allah kamar mutum ne zai aiko a dubi irin su kunna liyam koro dan su yi makirji biya a ciki bisaddi da tsare mutane gabanin imani wa ma yamkuru na illa bi anfusihim ba su makuwa makirji sai sun yi makanin su li'anna balahu dan alloban alaihim akan su ne wa ma shuruna ba sa sani bi zalika da wancan ka
وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن آتى نؤتي مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم هذا يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغارا عند الله وعذابا شديد بما كانوا ينكرون فمن يرد الله أن يهده يشرع صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما سعدوا في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وإذا جاءهم آية إذا آية تازم آل مكة دمدان مكة على سلك النبي صلى الله عليه وسلم بسا قسير النبي قالوا ذات لن نؤمن به مو بلا مبارك قسير شبا حتى نوتا مثل ما أوتي رسول ما أوتي رسول الله sai an ba mu irin abin da aka ba manzannin Allah minar risalati na aika walwahi da wahayi ilaina zuwa gare mu li'anna su abinda suke takama da shi aksaru malan mu muke da yawan dukiya wa aka suru sinnan mu ne shekarun mu yafi yawa ta'ala ta'ala Allah ta'ala ce Allahu alamu haisu yaj'alu risalati Allah shi ya san inda zai sa manzancin sa ko risalati manzannin sa bil jam'i wal ifradi haisu wa haisu maf'ulun li bihi li fi'lin dalla li fi'lin dalla alayhi ai Allah ya san almaudi a wuri na gari liwali ya ka sanya da biya cikin sa bai lauha ya sanya wa haula waɗannan masu cewa sai an ba su abin da aka ba manzannin Allah laisu la ahlan laha ba ahli ne gare ta ba kaga wannan aya yana daga wurin da Allahu ya haɗu wuri daya hatta nuce ma utiya rasulullah sai a ce Allahu to ana son ayi wakafi a wurin musamman in mutum yana karatun Qur'ani in ya zo wurin ana karban addu'a a wajen in ka zo Allahu alam ta nuce ma utiyar rasulullah sai kai shiru sai kai addu'a sannan ka ce Allahu alamu haifa yaj'alu salati mai sawi ma yana cewa akwai ma addu'a da ake so Allahumma man alladhi da'aka falam yujibhu ومن الذي استجارك فلم تجره ومن الذي سألك فلم تؤده ومن الذي استعان بك فلم تغنه ومن الذي توكل عليك فلم تغنه يا غوثا يا غوثا يا غوثا roƙi abubuwan da yake so na kariya da baiwa da mai da gamawa lafiya sannan shi yarce Allah. Sai bullari na jira musa garu. Zanno kaskanci zai samu waɗanda suka yi suka yi laifi da kaune da banin zalika. Zillon inda Allah wajen Allah. Wa azabun da azaba shadidun mai tsanani. Bima kanu abin da suka kasance yamkuruna suke makirci bisa ba makariyam. Faman yadillallahu wanda duk Allah ya nufi أن يهديه يشري التي يشرح صدره للإسلام الذي يلوتزوش أن سيكر بمسلمشي بأن يقذب في قلبه نورا سألا جيب أسكي أشكين زوشي أنسا fayan fasiya lahu sai zuciyar ya yalwata wa ya kabiluhu ya karbe shi kamar yanzu a cikin hadisi wa man yuridullah wanda Allah ya nufi an yuzillahu ya balla shi ya ja'al sadrahu dayqan sai mai da zuciyarsa mai kunci bitabibi laikan wa tajili dayqan an qabulihi kharajan yana ganin mai tsananin kunci da kasarin ra'i sifadan wa fadiya ko harajan mubalagatan ka annama yas'adu ila sama wanda ba imani a zuciyarsa Allah bai bude zuciyar ba in an ce ba da gaskiya zai zama kamar wanda aka kallafa mishi sai ya hau sama ne wa bi qira'ati za'idu wa bihi ma ilgamu ta'ib al-asli asalin sa yatasa'adu ne wa fi umra bi sukuni ya yas'adu bi sama idza kullifa al-iman idan an kallafa masa imani li shiddati saboda tsananin wannan alaihi a kansa كذلك الجهل هكذا مثالا wannan sanyawa ne yaj'alu Allahu risa Allah yake sanya dauda shine azaba aw shaytana ko shaydan ay sallidu ya sake shi alal ladina la yu'minun ga wadanda ba su da gaskiya wa hadal ladina wa ma sa'a rabbuka mustaqima qad fasalna ayatin liqaumin yadhakkarun lahum daru salamin inda rabbihim wa huwa ilayhim bima kanu ya'malun
وهذا الذي أنت عليه يا محمد أبنك كيكي يا النبي صراط هيا لي نربك أبنججنك مستقيما مديدك لا يوجبا كركتا في أشكنسا ونظمه على الحال المؤكدة الجملة والمعامل في معنى معنى الإشارة ولقد فصلنا أجيك من بين آيوي لقوم كمتاني يذكرون نسكي وأسواه shi za kullum mutum yake neman addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana manzo Allah ma yana ce Allahumma ya muqallibul qulubi wal absar sabbit qabli ala dinika kai ta neman Allah ya tabbatar da kai bisa addinin ka dan Allah shi ke juya zuciyan inda ya ga dama ya kai shi ya tabbatar da kai akan addini fi rigamu tafil asri yatazakkaruna ayyatayizuna suke wa asuwa wa husu an kebance an kebance su بالذكر da ambato li annahum almuntafi'una dan sune masu amfana da shi lahum lahum darus salam lahum darus salam gidan aminci ya tabbata gare su ai salama وهي الجنة إتجاه الجنة إلى ربهم ولهم بنجدنسو وهو لي وشيني مجبن تنسو بما كانوا لابن ذكرن شي عملون صلاحي كتاوا أهم بشا الجنة سوى دار السلام سبونا قيسوان الجنة تهيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سواكم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم لسوى لا يسمعون فيها لغوا ولا تاسيما إلا كيلا سلاما سلاما سلاما سلاما سولاك أم مشاء النبي جلن زمن لا فيها شيسا كفا مؤمنين إلن وننجي سوان الجنة السلام عليكم السلام عليكم إن ربهم ولهم وبنجزهم سوهي الجنة تتجاه الجنة وهو وليهم بما كانوا يعملون نعم ويوم ناشرهم جميعا يا معشر الجن قد كسرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا تمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا أجلت لنا قال النار مسوكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك جعلنا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce uzkur yawma nahshuruhum ranar da muke tara su min nuni wal yayi ko yahshuruhum Allah Allah ranar da Allah yake tara halitta jami'an baki daya wa yuqalu lahum ati masu ya ma'shar al jinni ya jama'an al jannu qad istakthartum min al insi hakika kun yawaita daga cikin mutane bi igiwa'ihim kum da batarwanku wa qala awliya'uhum majabantan shaidanu sai su ce allazina atawuhum wanda suka bi shaidanu daga mutane rabbana ya ubangijinmu istamta ba'duna bi balin ai sashin mu yayi amfani da sashi ne in tafa'al in su bi tazyinil jinni lahum shahawat mutane yawanci suna amfani da kawatawan aljannu da suke masu sha'awa wal jinnu kuma aljannu suna ganin kyan mutane sun bi su birajin insi lahum وبلغنا أجلنا الذي أجلتنا نهارك كيم أجل إياكم وأن كيمنا أجلي شيني رانا كياما وهذا وأن تحصل خسارة منه نقرس قال تعالى الله تعالى زي شي لهم قريس على لسان الملائكة bisa hancin mala'iku an naru masu wakon da ku da masu ɓadar da ku aljannun duk wuta ne makomanku khalidi na fiha abeban dawwamarwa a ciki illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so min alawqati daga lokuta allati yakhrujuna wanda suke fita min ha daga wutan akwai lokacin da za fi da yan wuta amma yan sun zo ba fitan arziki bane shine wa in yasagi su ga su bi ma'in kalmuhal ya shiru yuha bi isa sharaba wa sa'al murtabaga idan suka ce kishi ya dame mu kishi to akai su sha ruwa to wurin shan ruwan kuma bala'i ne shi ma lishirmil hamim don son shan ruwan zafi ruwan zafin nan ba a cikin wutan yake ba fa innahu kharija qala ta'ala Allah ta'ala ce in an gama shan ina za a koma inna marja'ahum la ila al-jahim wutan su wurin koma idan jahima ne wa an ibn abbas fi ma bi man alima Allah annahu yu'minun cikin wanda Allah ya san za su imani fa ma ma'ana man inna rabbaka haqiqa ubangijinka hakimin gwani ne fi sunihi a cikin aikinsa aliman masani bi khalqihi da halittarsa wa kadhalika haka nan kama matta'ana usatal insi wal jinni ba'dhum bi bali kama inda muka ji yadda masu saban mutane da aljannu sashi da sashi nuli balal zalimin balan muke jibanta sashin azzalimai su rike sashi ala balim bima kanu da abin da zo kasance ya suna yin kasabi na sabon Allah ya ma'ashar ya ma'ashar jinni wallan su kada ya ma'ashar jinni wallan su alama ya da kuma usulun kun ya kusuna alaikum ayati wa yanzuruna kum liqa yawmikum hada قالوا شهدنا على أنفسنا وقرتهم الحياة الدنيا أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بذلهم وأهلها غافلون نعم ya masharar jinni ya jama'an aljannu da mutane alam ya tukun rasulun minkum shin manzanni ba zo muku daga cikinku ba ai min majmu'ikum ai ba'alukum as-sadiq bil insi aw rusulul jinni nuzruhum alladhina wadannan yastami'una kalamar rusuli da suke jin maganan manzanni fa yuballuguna su isar ma mutane su an ce su aljannu ba aiko masu manzanni irin namu ba sai dai su je wajen manzon lokacinsu su amshi sawako su je su kai wa mutanensu kamar yadda Allah yake cewa istarafna ilayka nafaran min aljin yastami'ul qur'an falamma halaru qalu ansitu falamma qala wallahu la qamin munzirin da Allah ta'ala yake qulu hiya ilayya anna sama'a min nafaran min aljin wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yadi ila rusul amanna bihi to wannan ne shine ma'ana Allah ya aiko manzanni amma ba manzo irin na namu ba sai dai ya kamar yadda waɗannan aljannu suka je suka karbo sako su kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa gharat qala ta'ala Allah ta'ala yace wa gharatkum alhayatud dunya rayuwar duniya ya rude ku balan yuminu ya rude su basu ba da gaskiya ba wa shaidu sun yi shaida ala an fasi musa kanun su annahum cewa su kanu kafirin kafirai ne zalika ay irsalur rusuli ay ko manzannin nan an muqaddaratun ay mukhaffafatun li'annahu domin shi Allah lam yakun rabbuka ubangijinka bai zamo mulikal qurabu zulmin mai halakar da alƙarya da zalunci ba wa aluha mutanen ta gafiluna masu rabkana lam yursul ilayhim rasulan Allah subhanahu wataala sai ya aiko manzo don ya tunatar da mu kamin ya kawo azaba to Allah zuwa na ke cewa ba Allah bai kawo azaba sai ya kawo gargadi tukunna wani kullin darajatun
wani kullin darajatun min ma amilu wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun wa rabbuka ghaniyul rahma inna sha'idukum wa takallu min ba'dukum ma sha'a كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون الآت وما أنتم بمعجزين ولكل من العاملين درجات ya tabbata ga kowanne daga masu aiki na alkhairin da na sharri akwai sakamako mimma amilu da abin da suka aikata min khairin wa sharrin na alkhairi da sharri wanda ya aikata alkhairi zai ganshi wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu wa ma rabbuka ubangijinka bai zamo bi gafilin mai bari ba amma ya'maluna ga abin da suke aikatawa ko amma ta'maluna abin da kuke aikatawa wa rabbukal ganiyyu an khalqihi wa ibadatihim ubangijinka mawadaci ne gabarin halittansa da bautansu ko da Allah ya ce ma halakatul jinna wal insa illa liya'buduni sai ya ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yulimun shine ke ga maka cewa Allah ya wadatu ga ibadan halittansa in Allah ya ya ga dama ya ga dama ya sa maka ka zamo mai imanin alkhairin zai koma ne gare ka ba wurin shi zai koma ba idan Allah ya ga dama ya mai da kai aka san haka sharri zai koma ne gare ka ba wurin sa ba shi ne Allah mawadaci ne ga barin halittansa ba ruwan shi da ibadan su zuwan rahmatu ma abu rahama in ya sha ana gargadar da mutanen maka kenan ko bar gari haka in Allah ne ya ga dama yuzai ku zai tafiyar da ko ya alama katabil hilak wa yasalim min ba'dikum ma sha wa kawo halibobin abin da ya ga dama bayan ku من الخلق الهالتا كما أنشاكم كما إن يفعليكم من ذرية لقوس ذريا قوم ودنس متاني آخرين عذاب هذه فتن إتا ولكنهم ولكنه أماشي أوقاكم يا وانزن تدقوا رحمة دنجن كيني لكم غليكم إنما توعدون يا كابن لأكي مكو القري القوري نساء القيامة لعذابا lakin wallahi yana zuwa la mahalata ba makawa kuma an tubi mojizin sannan ba za ku tsere ma azaban mu ba
قل يا قوم اعملوا على مكانكم اني عامل فسوف تعلمون من الذي يعلم من تكون له عاقبة الدين انه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما مما زرع من لعنة ولنعم نجما فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون
ya ko mutanen na ke bisa halin da kuke ne ina aiki ala alamuna da sa da wa sai la wani shuraka'in gumakansu sun sanya musu nasiban rabo ya sirbu na da suke sarrafa shi ila sanarciya zuwa masu gadin gumakan faƙalu sai su ce haza lillahi wannan idan sun samu abinci ne zuwa a raba ce wannan na Allah ne wannan na gumaka haza lillahi bi zamihim dariyawansu bilfatai dariyawansu bilfatai wallami wa haza wannan li shuraka'ina gangumakan mu ne fakanu to idan sun raba suka ce wannan na Allah za mu dinga ce baki da sauransu wannan kuma na gumaka to idan wajen raban nan idan suka dafi nasibi Allah ya shawo min nasibi ha idan ana rabu an ɗibi wannan kwano an sa wannan an ɗibi wannan kwano an sa wannan idan na Allah ya bada cikin gumaka sai a ce a bar shi ai wannan Allah ba abin da zai shi amma idan na gumakan ya bada da cikin Allah sai su dawo da shi na'am in takado sai su tsinto shi aw bi nasibi ha shawo min nasibi idan wani abu daga rabon Allah ya fada a cikin naguma kan tara kuhu sai su bar shi wa kanu suka ce inna Allah gani an hada Allah me zai da wannan kama qala ta'ala fa ma kana li shurakaihim abin da yazo naguma ka fala yasilu ila Allah bai saduwa da Allah li jihatihi wa ma kana lillahi abin da na Allah wa huwa yasilu ila shurakaihim yana saduwa zuwa gumakansu Allah ya ce wani irin hukunci kenan bi sama ya hakumun ya yi muni abin da suke hukuntawa hukumuhun hukuncin su haza wannan
وكذلك بين وكذلك بين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا به أنه وهرس النهجر لا كما إلا من يشاء بلامهم وأن أمره المنظورة وأن أمر لا يكون من الله عليه هبشراء عليه فيجزيهم بما كانوا يفترون
Allah subhanahu ta'ala ke cewa ah, wa kazalika haka nan kama sun yi na lahum ma zikira kamar yadda aka amba- kaya- kawata musu abin da aka ambata zayyana li kasirun minal mushriki na qatla auladihim shuraka'uhum gumakansu kamar aljannansu sun kawata mai yawanci daga cikin mushrikai kisan 'ya'yansu ai ya min aljinn bil rabi fa'ilu zina wa fi qira'atin bi bina'ihi zuyyina li kasirin minal mushrikin qatlu auladihim wajar sharakayin wafi a cikinsa akwai alfasul rabewa tsakanin mulabu da mulabu ilayi wala lirwa haka ko bai cutarwa wa ila badul qatl ila shurakayi cewa shuraka gumakan sun kawata masu su kashe ƴaƴansu a ali amrihim horon da suka yi ne da shi lirduhun dan su yi halakar da su wali yalbisu alaihim dinahun dan su gauraya musu addinin su walau sha Allah da Allah ya so ما فعلوا لا بس aikata shi ba wazarhum kabar su ya rasulullah wa ma yaftaruna da abin da suke kagawa na karya wa qalu suka ce hadhihi an'am wannan dabbobin wa arsun da kayan noman hijrun haramun ne la yazma uba la yarma ba mai sha illa man nasha ba wanda zai ci sai wanda muka so min khadamatil awsan na masu bautan gumaka ga ne da wannan su mizamin da aliyawansu la hujjata lahum bihi ai ba su da wani hujja wa na'amu akwai wasu dabbobi wanda suka tsare hurrimat sun haramta zuhuruha bayayyakinta la turkabu ba hawa kaman wanda suke cewa sawa'ib da hawami wa na'am da wasu dabbobi la yazkuruna smallahi alaiha ba ambatan sunan Allah inda zabiha bal yazkuruna suna ambatan sunan gumakansu ne duk waɗannan abubuwa wa nasabu zalika ila Allah suka dangana suka ce wai Allah ya ce haka iftira'an don ƙarya alayya kansa Allah ya ce sai yanzu zihiyam da sannu Allah zai saka masu bima kanu da abin da suka kasance yaftaru na suna ƙarya alayya kansa alhamdulillah
alhamdulillah rabbil alamin haka muka da wani yana tambaya ne wai yana so da Allah malam ya bayani yadda ake sallar gawa
shekaru nawa yana sallan gawa mai iyawa an ce akwai daga awai a sallan gawa dai kamar da zuwa fiki kabbar bari guda hudu ne in an yi harma za a yi kabbara a yi fatiha don sadisin da ke cewa ba wani sallah ta yi fatiha a fikin mu kuma za ka ce alhamdulillah lazi a mata waya alhamdulillah lazi yi mota to a hadisi ana cewa a yi fatiha ala kulli halin duk wanda kai in kai fatiha ya yi in kai wannan ma daga gani a cikin irin su ashmawi da sauransu ya yi kabbara na barko kenan kabbara na biyu kai wa annabi salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Muhammad har zuwa karshe kabbara na uku sannan kai mamacin man- na addu'a bai da kaidi Allahumma gafir warham warhamna ba'da wa Allahumma gafir la hayyina duk ga nan dai har da cewa abdurhu daran khairan min darihi Allahumma in kana musanan fa zulfi isani wa in kana musiya matajawan sai ya ati da irin addu'a da zakai a kabbara na uku kenan kabbara na karshe na hudu wasu malaman da ka ce Allahu akbar ka sallame kawai ma wasu ka ce ka kara wani abu akai haka dai ake sallar janaza kamar yadda ka jinna haka muka da wani ya shafi ne wai kamar da wani lokaci ne mutum ya kamata ya yi tsoro
a sauran baka duba abu bayan zamani yanzu ya gama komai yanzu ai ina ganin na kusan minti arba'in ne ko ake ajiye saur amma kai dai ka ajiye talatin da biyar ya fi maka sha kuma da mai dai ishirin da dinar rubu'in dinari shine aqallul masdar a mazhabar malikiya sai an samu rubu'in dinari shi kuma dukiyar ka sai ya kai dinari ashirin ya shekaran milkan kamilan nisaban kamilan ba abin ka bashi to wannan magana dinari yanzu sai ka koma wajen masu banki sun saka sani dan duniya ta rikice yanzu kana zakan ka kuɗin yanzu bana ma ana son ana zakan in an bi haka nan in an ce rubu dinari ya kai dubu hamsin ko hamsin da biyar kaga dinari ɗaya zai kai wajen dubu ɗari biyu kenan to an ce dubu ɗari biyu su ashirin kaga wajen miliyan hudu kenan za a hana talakawa sa da zaka don haka nan in dai kana da miliyan ɗaya da rabi zuwa biyu bid da zakka idan ya yi in ma bai kai ba ka yi sadaka amma yanzu dai dinari dinari yana hannun masu abun a banki ne da sauransu wannan shi yasa ake ta rigingimu a ce wai kwanan nan ana cewa kuɗi ya canza ya lalace dala to me hada dala da naira da sauransu don haka a kiyaye in dai kana da shi kar ka shiga in yadda kake ba da zakka da miliyan biyu ne miliyan uku ne fiye da zakan su amma an kace sai kana son ka je da dinari yau jibi ma zai canza gobe zai canza gobe za a ce dala ya tashi lima ce ya tashi haka makalla akwai masu roƙon da ayi kuma akwai wani bawan Allah ya yi nasar digiri to zai yi irin tafiyar da na karewa din da shi ne yake neman a muka addu'a Allah ya ba shi nasara Allah ya kare mu tukunna shi ma ya kare shi alfarar manzo Allah Allah ba mu lafiya zama lafiya da gama lafiya abinda makaranta ya muka dace Allah ya ba mu damar su magabatan mu magabatan mu Allah ya gafarta musu ba ta salatul fatiha Ajiyar da za ki fati بسم الله الرحمن الرحيم